ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن من الصفات المذمومة شرعا صفة العجلة الداء الذي بسببها يقتل الأبرياء ويترك من أجلها الدعاء وييأس الطالب بها من مرامه بل تفوت الأجول خيرات كثيرة وتحل عليه الأضرار وتورث آثارا نفسية مضرة عباد الله وصف الله الإنسان بأن في خلقته صفة من نصيب الشيطان الرجيم الذي أمرنا بالتعوذ منه والابتعاد من فتنته وشره قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل ويقول ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وهذا يدل على جهل الإنسان وقصوره في علمه وعجلته وقلة إدراكه بعواقب الأمور ونتائجها وقد عرف المناوي رحمه الله تعالى الأجله بأنها فعل شيء قبل وقته اللائق به نعم الإنسان بطبعه عجولا لكن الله تعالى خلق له الأقل وأرشده إلى التأني والتثبت فمن استعمل أقله في تحصيل هذين الخل هذين الخلقين الشريفين فقد فارق الشيطان في طبعه وكذا أرشده الله تعالى إلى المشاورة والاستخارة التي كل منها جزء من التأني والتؤدة حتى لا يسقط الإنسان على الندامة والعيب والآر ولما كانت العجلة صفة مذمومة نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عنها عند تلقي القرآن قبل انقضاء وحيه فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما لذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في استجابة أمر ربه وامتثل وعمل بها واتصف بالتأني والتؤدة والصبر والرفق ولم يكتف بذلك حتى ذم العجلة وعدها من أعمال الشيطان فقال عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان رواه الترمذي وغيره تنبهوا أيها المسلمون أن العجلة لم تأت في القرآن والسنة إلا على وجه النهي والذم واللوم وأنها دليل على قلة التدبير وتمييز الأمور والجهل بحقائقها إلا في مواضع يسيرة بلفظها أو بمفرداتها من المسارعة والمسابقة والمبادرة لذا حذرت الشريعة منها حتى عدها ابن حجر الهيتمي أنها من الكبائر لأنها من الشيطان عباد الله والاستعجال من طبيعة من لا خلاق لهم في الآخرة كما أخبر الله سبحانه في كتابه أن, أن الاستعجال من أعمال الكفار فقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب وقال لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ويدل هذا على أن العجلة يسلب سكينة القلب وتأقبه الندامة قال أبو حاتم من البسطي إن العجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويضم بعدما يحمد والعجل تصحبه الندامة وتعزله السلامة وكانت العرب تسميها أم الندامات لكن يستثنى من العجلة ما كان في طاعة الله والقرب إليه والعمل للآخرة كالتعجل إلى الحج وتعجيل الفطر للصائم وقال تعالى عن موسى عليه السلام وعجلت إليك رب لترضى وقال عليه الصلاة والسلام التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة صححه الألباني وقال بعض العلماء الأجلة من الشيطان إلا في خمسة فإنها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وتجهيز الميت وتزويج البكر وقضاء الدين والتوبة من الذنوب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin horewansa da ƙudurarsa muka wayi gari a wannan yini ta juma'a yau muna 23 ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 1443 a ƙidaya miladiya yau 22 ga watan bakwai shekara ta 2022 wannan kutuba tamu yau za ta yi mana hani da tsoratarwa ne akan garaje da gaggawa waɗanda yake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙidaya wannan ɗabi'a a matsayin aikin shaidan babu shakka yana daga cikin miyagun ɗabi'u a shari'ar musulunci wanda musulunci na Allah wade da wannan ɗabi'a ita ce ɗabi'an gaggawa da garaji a larabta suna kiranta al'ajala to wannan ɗabi'a wata irin katafariyan cuta ce wacce take idan aka bi ta takan sa ma a kashe wanda bai ji ba bai gani ba saboda wannan garaje akan bar addu'a a daidai lokacin da ya kamata a ce bawa ya yi addu'a garaje da gaggawa sai ta sa bawa ya daina addu'a hakanan garaje takan sanya mabukaci zuwa ga Allah ko mabukaci a rayuwa ya yanke ƙauna daga abin da yake nima saboda garaje ta shigo garaje ya shigo cikin al'amarinsa ya kuma ainihin jefa masa yanke ƙauna da ɗibi tsammani kai mai garaje dai alkhairai masu yawa suna wuce shi mai garaje cututtuka da matsaloli da yawa suna samunsa sannan tana gadar ma mutum da matsanancin damuwa ta zuci wacce take tana cutar da gangan jiki tana kuma cutar da zuciya lallai Allah subhanahu wata'ala ya sifanta cewa a cikin ginin halittar ɗan adam Allah ya halicce shi da garaji babu ta baba akan wannan domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani cewa khuliqal insanu min ajal an halicci mutum daga ɗabi'a ta gaggawa da garaje a wata ayan Allah subhanahu wata'ala yace waya da'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula saboda irin garajen mutum sai nan da nan ya gaggawa ya zabura ya ma kansa addu'a ta sharri ya ma 'ya'yansa da dukiyarsa da iyalansa addu'a na sharri ya magarinsu addu'a na sharri kamar yadda yake addu'a ta alkhairi manzan Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa irin wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta garaje da gaggawa wanda yake duka waɗannan Allah ya kawo mana waɗannan ayoyi ne fa a babin zargi Allah ya kawo mana waɗannan ne a babin zargi yana zargin ɗabi'an ne cewa to an halicci mutum daga gaggawa kuma ka sani cewa gaggawa tana daga cikin ɗabi'un shaidan jefaffe wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana mu riƙa neman tsari daga gare shi mu kuma yi taka tsantsan mu yi a hankali kada mu fada cikin fitinansa da kuma sharrinsa to sai Allah subhanahu wataala ya gaya maka kai dan adam cikin miyagun sifofi da Allah ya cakuɗa aka gina halittanka da shi akwai muguwar ɗabi'an garaje da gaggawa saboda mene saboda a jawo hankalinka ka nemi maganin wannan cuta domin tana daga cikin tadoda da ɗabi'u da aikace-aikace na shedan to waɗannan ayoyi ga baki ɗaya suna mana nuni akan tabbas ɗan adam jahili ne idan fa ba ya miƙe ya nemi ilimi ba tana nuna mana ɗan adam ya taƙaita a wurin iliminsa in ba ya zabura ya inganta ilimin nasa ya yawaita ilimin ba hakanan kuma tana nuna mana cewa ɗan adam mai garaje ne sai dai idan Allah ya mishi gamdakatar ya ɗabi'antu da ɗabi'an sannu-sannu dabi'a hankali wanda yake shi kuma wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala yake waɗannan ayoyi suna nuna mana ɗan adam bai da hangen nesa da zai gane al'amura da abin da za su biyo baya sai dai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya azata shi da taka tsantsan da natsuwa da bi a hankali da haƙuri da ɗaukan abu sannu-sannu shi ya sanya al'imamul munawi da yake faɗin wai menene ake nufi da al'ajala garaje da gaggawa sai ya ce fi'ilu shay'in ƙabla waƙatihin la'iƙa bihi yin aiki tun kafin lokacin da ya dace a aikin ya zo duk wani aiki da aka yi shi kafin lokacin da ya dace da shi ya zo to wannan aiki ana ƙidaya shi a matsayin gaggawa da garaje lalle kam ɗan adam an gina halittansa da garaje da gaggawa to amma fa mu sani Allah subhanahu wata'ala fa ya ba shi hankali wanda da hankalin nan ne ake so ya tantance menene ya kamata da menene bai kamata ba menene yake da kyau menene bai da kyau idan aka gaya maka fari hankalinka ya gaya maka cewa tabbas farin ne in ka ga baki ka gane bakin ne to idan ya kasance ga hankali a tare da kai amma kuma garaje da gaggawa ya cika rayuwar ɗan adam to wannan alama ce da ke nuni akan cewa mutum yana tare da tadin shedan Allah subhanahu wataala ya kuma zabarar da mutum akan ya riƙa bin komi a cikin sannu sannu ya niƙa kuma samun tabbaci a cikin dukkan abin da zai ƙudurta dukkan abin da zai furta hakanan dukkan abin da zai aikata domin idan bai yi hakanan ba to yana iya fada mugun kuskure wato kaga mutum ya je ya faɗi wani abu daga baya abin nan da ya faɗi ya hana shi bacci sati ɗaya sati biyu kai akwai abin da zaka faɗi ya sanya ka ciwo akwai abin da zaka ƙudurta in ka gane kuskuren da kai sai ya hana ka sukuni akwai kuskuren da mutum zai yi saboda garaje wannan kuskuren zai lizimce shi har mutuwansa idan ya tuna sai ya ji zuciyar shi ya ɓaci hankalinsa ya tashi to shi yasa wanda ya aiki da hankalinsa ya tantance waɗannan al'amura ya yi amfani da hankalinsa ya kuma yi amfani da irin yadda Allah shiryatar da shi akan bin abu sannu-sannu to lallai wannan mutum ya dace da ɗabi'u nagartattu kuma ya rabu da tadin shaidan a cikin zubin halittansa baya ga haka Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalin ɗan adam akan ya riƙa yin shawara wa amruhum shura bainahum wa idza azamta fatawakkal ala Allah wato idan ka tashi zaka yi wani al'amari komin muhimmancin al'amarin duk yadda kake ganin al'amarin ya zo maka nan da nan je kai shawara ka samu masu hankali masu tantance al'amura masu kallon abu da idan basira ka ce ka ji damuwata ka ji damuwata kuma ka kaɓoye komai ka gaya masa abin da ke tare da kai shi kuma ya kalli gabas da yamma ya kalli kudu da arewa ya kalli gaba da baya ya ce to shawara ta kai kaza kai kaza kai kaza to daga nan kayi shawara to sannan kuma akwai istikhara ita ce shawartan Allah subhanahu wataala ka je kai sallah raka'a biyu ka karanta addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta ka babu laifi in ka gama sallan ka daga hannu kai wannan addu'an babu laifi in kuma kai ma a cikin sallan bayan ka gama tahiya babu laifi amma dai kai sallama ka daga hannu kai addu'an yafi to kai istikhara duka waɗannan da istikhara da shawara suna daga cikin atta'anni suna daga cikin bin abu sannu sannu da kuma attu'uda bin abu irin salon da ya dace domin idan bawa bai ɗauki waɗannan matakai ba bai amfani da hankalinsa ba bai bi abu sannu sannu ba bai shawara ba bai istikhara ba to bawa yana iya fadawa cikin nadama yana iya fadawa cikin aibi yana iya fadawa cikin abin kunyan da za a rika nuna shi da hannu ya jama'a mu sani cewa fa yayin da Allah subhanahu wata'ala ya san cewa ita sifan gaggawa da garaje sifa ce abin zargi to sai ya hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gare ta a lokacin ma da yake neman ilimi lokacin da ake masa wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril yana faɗi shi ma yana ƙoƙarin ya maimaita yana faɗi yana ƙoƙarin ya maimaita domin kada ya manta sallallahu alaihi wa alihi sallama to nan ne fa sai Allah subhanahu wataala yake ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi wannan garajen da kake yi kana mummotsa harshe don ka rike to kar ka yi ka dakatar da wannan inna alaina jam'ahu wa qur'ana haƙƙinmu ne mu tattara maka shi a ƙirjinka kuma mu karantar da kai wannan alƙur'ani da aka Allah subhanahu wata'ala ya hannu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yin gaggawa gurin karban sakon wahayi da Allah ke bashi saboda a nuna maka cewa gaggawa ba ta da kyau gaggawa ba ta da amfani a wata ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilayka wahyuhu kada kai gaggawa wurin karban alqur'ani mai girma tun kafin lokacin da za a gama yin maka wahayinsa da haka in an zo ana maka wahayi yi ka saƙe kawai ka saurara kai ka saƙe ka saurari abin da Allah ke sanar da kai idan aka gama automatic ne za ka ji shi Allah tattara maka shi a cikin ƙirjinka za ka ji Allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da kai saƙon da aka yi maka to annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin wannan umarni ya zabura ya amsa kiran Allah ya kwatanta umarnin Allah ya yi aiki da umarnin Allah ya sifantu mafi ƙololuwan sifanta da sifata bi sannu-sannu da ba da abu irin salon da ya dace ya kuma sifantu da sifa na haƙuri da kuma bin abu cikin rausasawa da sauƙaƙawa da bin abu sannu-sannu kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai ma wadatu da wannan ba har sai da ya ƙidaya gaggawa da garaje na daga cikin aikace-aikacen shaidan yake cewa cikin wani hadithi a ta'anni min Allahi wal ajalatu min shaitan bin abu sannu-sannu bin abu sannu-sannu da kikkirfawa da hangen nesa da shawara da istikhara duk suna cikin atta'anni to wannan aiki daga Allah yake amma garaje da gaggawa na daga cikin tadoda da ɗabi'u da aikace-aikace na shedan shi yasa a cikin alkur'ani mai girma ayoyin da suka zo suna magana akan gaggawa suna da yawa amma zaka gansu duka zargin gaggawa suke yi suna aibanta gaggawa ne suna nuni akan cewa gaggawa da garaje yana nuni akan mutum ba shi da hangen nesa baya kikkirfa al'amura bai kuma kuma mutum da ma jahili ne bai san abin da ke gaba ba bai san abin da ke baya ba sai dai a waɗansu ‘yan takaitattun wurare shi ne kaga Allah subhanahu wata'ala ya kawo matsala ya kawo kalman al'ajala a matsayi na yabo ko kuma kalmomin da suke wakiltanta irin musara'a gaggawa musabaka wato binnan gasa ko mubadara gaggawa wa'annan ayoyin sun zo a cikin alkur'ani mai girma a wurare 'yan takaitattu akan aikin alkhairi akan aikin gidan lahira akan aikin da zai gadar ma bawa da ɗaukaka a gaban Allah subhanahu wata'ala shi yasa alhafiz ibn hajar alhaitani a cikin littafinsa az-zawajir min iqtirafil kaba'ir sai da ya kidaya gaggawa da garaje cewa suna daga cikin manya-manyan zunubai da haka wanda ke da ɗabi'a na gaggawa da garaje a cikin ɗabi'unsa to yana daga cikin manya-manyan zunubai kamar hukuncin shi ɗaya da makaryaci kamar hukuncin su ɗaya da mai cin amana kamar hukuncin su ɗaya da mazinaci domin duka suna daga cikin manya-manyan zunubai da haka mu sani ya jama'a musulmi gaggawa da garaje na daga cikin tadoda da ɗabi'u na kafirai ne kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana wa yasta'jilunaka bil azab suna neman ka gaggauta kawo musu azaba a wata aya Allah yana cewa qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqdi al amru bayni wa bainakum kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka gaya musu da a ce abinda kuke gaggawa a kawo muku na azaba a hannuna yake to da tare an yi an gama tsakankanina da ku duka dai wannan yana nuna maka cewa garaje da gaggawa ba abu ne mai kyau ba tada ne na mutanen banza tada ne ma na kafirai waɗanda yake ba su da rabo a wurin Allah kuma yana nuni akan cewa gaggawa da garaje yana cire ma mutum hankali idan mutum ya gaggawa sai ya ɗabi'an taɓaɓɓu ma bai gane ba idan mutum ya garaje sai ya ɗabi'an yara bayan gashi babba sai ya ɗabi'an ƙasƙantattu bayan a zahiri ya kamata ya zama maɗaukaki sai ya ɗabi'an ƙauyanci bayan ilimi ya zo mishi ya wayi to ala ayi hal ɗabi'a dai ta gaggawa ba ɗabi'an kirki ba ne shi ya sa al'imamu abu hatim yake cewa innal ajila lallai shi mai gaggawa ya ƙulu ƙabla an ya alama shi ne mutumin da za ka ga yana faɗin magana tun kafin ya san mahaƙiƙanin magana wannan gaggawa ne jama'a duk wanda zai rika magana ba tare da ya yi bincike ya gano hakikanin abin da zai magana a kai ba to wannan a shari'ar musulunci ya yi gaggawa kuma ya fada cikin babban zunubi hakanan wa yujibu qabla an yafhama tun kafin ya fahimci ma tambayan da ake masa nan da nan ya bada amsa wannan alaman garaje da gaggawa ne tsaya tukuna bawan Allah ka gane ma tambayan me ake maka ina ake so a kai ka ina kake so ka je sannan sai ka bada amsa amma sai ka ga wani tun kafin ma ya gane tambaya tuni ya riga ya bada amsa kuma wannan ko a cikin jarabawa zaka ji masu jarabawa suna cewa fahimtar tambaya ma rabin amsa ne to wani dan garajen da dan gaggawan ba abin da ya dame shi yana zuwa kawai da tambaya in ya ga farko farko kamar ya gane tuni ya amsa yana fitowa sai ga ƙarshen tambayan ashe ba tambayan da ya ji ya amsa bane to wannan yana daga cikin tadodan shaidan kuma babban zunubi ne mai garaje shine wanda ke godiya tun kafin ya jarabta yana zama da mutum awa daya ya ta yaban shi ya ta yaban shi ya tun shelanta cewa kawa na mutumin kirki ne ustazu tsaya tukuna ka jarraba mutane ka samu watanni da shekaru ka a'auna mutane tukuna ka yi amfani da ilimi da wayewa da hangen nesa to a nan ne sai ka gane wane ya cancanci yabo ko ya cancanci zargi amma daga ɗan mu'amala kawai kun zauna a motan haya daga nan zuwa kaduna shi kenan kai ta yabo ka ce mutumin kirki ne in a siyasa ne ka zo ka tallata shi ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa mutumin kirki ne me yasa saboda ya biya maka kuɗin mota zaka tafi kaduna shi kenan kawai irin wannan garajen sai a gina shi akan abin nan to haka mai garaje yake sai ya riƙa yabo tun kafin ya jarabta abu hakanan kuma sai ka ga yana zargi bayan jiya ya yabi abu jiya shi ne ya zo ya yaba amma yau kuma sai ga ya zo yana zargi me yake haifar da haka garaje da gaggawa kai al'imam abu hatim dai ya ce wal'ajila kaga shi ɗan garaje da gaggawa tashabuhun nadama rayuwarsa gabaki ɗaya yana cikin nadama ne don zai ta abubuwan da yake ko dai ya taɓatawa da jama'a don yana faɗin magana kafin ya bincike yana ba da amsa kafin ya fahimta yana godiya tun kafin ya jarabta yana zargi bayan ya yi godiya har ma yake cewa kafin ya aiki yakan yi aiki kafin ya tunani a ci gaba da magana tasa man kawo shi a cikin nan ba ya ce yakan yi aiki wa ya amal kabla an yi fakir yi aiki tun kafin ya kirfa to haka mai garaje yake to duk wanda ke da wannan tadodin sai ka gana dama ta yi yawa a cikin rayuwarsa shi yasa laraba suke cewa garaje da gaggawa ita ce uwan nadama ummun nadamat ita ce uwa majagaba na dukkan nadaman da kake ganin yana biyowa a cikin al'amura sai dai yana da kyau mu fahimci cewa akwai garaje da gaggawan da shari'ar musulunci ta yadda kamun gaggawa zuwa aikin haji manzan Allah ce ku yi gaggawa ta ajjalu ilal hajji ku yi gaggawa ku tafi aikin haji domin ba ku san abin da zai bijiro muku wannan hadisi ne ingantacce sannan manzo Allah sun san shar'anta ta'jilul fitr ga wanda ya azumi to ya gaggauta yin bude baki aka ce wannan yana daga cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama to kuma dama gashi a cikin alqur'ani mai girma Allah ya hakaito mana labarin annabi Musa da yake cewa wa'ajiltu ilayka rabbil tarda ya Allah nazo da gaggawa da garaje zuwa gare ka ya Allah ina haka ne domin ka yadda da ni domin in bada hanzari na a gare ka ka yadda da ni in samu karbuwa a wurin ka ya Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadifi na cewa tu'udu fi kulli shay bin abu sannu sannu ya shiga komi da ka sani a rayuwa sai ce illa fi amalil akhirah amma banda aikin gidan lahira banda aikin gidan lahira idan zaka yi aikin gidan lahira kana da bukatun kai sadaka karka ce to bari na bari sai an shiga watan almuharram kai bawon Allah yi sadaka a yau yi sadaka a yau kawai wannan ana so kai garaji kana son kai haddan alqur'ani ko ka shiga makaranta ko ka fara zuwa majalisi kar ka ce ai na bari ne in fara daga sabuwar shekara a'a yi garaje fara a tsohuwar shekaran sai Allah ya baka ladan tsohuwar shekaran da sabuwar shekaran gabaki daya aikin gidan lahira ba a lakulaku ba a bi sannu-sannu nan da nan ka zabara shi ne wasari'u ila magfiratin min rabbiku amma aikace-aikace na duniya to ka tsaya ka kirfa kai nazari ka hangi gabas da yamma ka kalli me zai kai ya dawo kar ka kalli yanzu yanzu kawai me zai je ya dawo menene akirin wannan abin da zan yi to in ka gama kirfawa ka yi shawara ka yi istikhara tsakankaninka da Allah da jabir bin abdullahi ke cewa manzan Allah ya koya mana istikhara fi kulli shay a koni ko tafiya za ka yi shin ya kamata in tafiyan nan a safar ne ko lahadi yi istikhara duk abin da za ka yi ƙaramin al'amari kenan kai istikhara ballantana babban al'amari kana son ka fara kasuwanci kai shawara da ƙwararru kuma kai istikhara kuma ka kikkirfa kana son ka nemi aure to yanzu na gama lissafi na gama hangawa na gano cewa wance ya kamata in nima ka samu matsaya kenan ko to je kai istikhara shine sai karka faɗi in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayran li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharran li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri fasrifu anni wasrifni anhu wa qadar li al-khayra haythu kana thumma radini bihi kaji irin addu'an da kake gaya ma Allah a cikin al'amarin istikhara to duka waɗannan dai abubuwa suna nuni akan cewa wato garaje ba ta da kyau sai dai a cikin waɗannan abubuwa waɗansu malamai suna cewa garaje a cikin komi daga cikin tadodan shaidan ne amma ban da waɗansu abubuwa guda biyar suka ce ita'ama ta'am ciyar da marasa marasa shi taimako fi sabilillahi in kana so kai kanka karka jinkirta kai yau yau din nan don baka sani ba an jima wakila ba da kai za a yi ba wata jihizul mayit hakanan shirya mamaci da za ka ga an yi rasuwa tun cikin dare sai a ce makawai za a yi janaza bayan azahar don allah jama'a don allah menene na bayan azahar mutumin da ya rasu cikin dare in ba za a iya yin janazansa cikin dare ba to karfe 8 zuwa 9 tsanani karfe 10 ka nemi mutanen kirki kawai sai mamacin ka sallah kar ka mai da hankali ana sa ran zuwan wani wani ma ya ce zai zo wani ma shine zai zo wani ma zai zo wanda kila ma wanda zai zo nan ko karatun sallan ma bai iya ba in ka ce tsaya kai mun karatun sallah me ake karantawa bai iya ba an tsaya ana ta jiran banza ka kai bawan Allah ka dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya baka lada kila ma Allah ya gafarta ma mamacin ka saboda ka bi sunna duk wani maganan wani jiran wani da wani da wani duk cire shi a cikin tunani ba shi ne ke amfani ba masoyinka na gaskiya in kana bangon duniyan gabas yana na yamma wallahi yana nan yana kaunanka kuma yana maka addu'an alkhairi kana raye ko ka mutu soyayya a zuci take ba ya jiran wani da wani da wani sun zo ba don Allah jama'a mu watsi da wannan ɗabi'an ba ta da kyau manzon Allah bai yarda da ita ba jinkirin kai mamaci a ce wai sai an bayan azhar sai ban azhar ne ne don Allah jama'a mu kalli wannan to shi wannan ba cikin aikin shedan bane haka nan wata zuwejil bikiri aurar da yarinya da zaran yarinya ta zama budurwa ta fara nuna maka waɗansu ɗabi'u to in ta samu mai nima manemi na gaskiya yana da 'yar sana'ansa komin ƙanƙantansa an kuma san inda yake zuwa sallah na kamsa salawat an san inda yake ɗan zama karatu ku ba shi aure kawai ku taya su da addu'a in ma bai da jali kuna iya neman jalin ku ba shi ai ya zama ɗa hakanan kuma biyan bashi in ka samu kuɗin da za ka biya bashin da ake biyan ka kaka ce bari sai wata mai zuwa gaggauta biya don idan ka mutu a haka ko shahada ka yi to bashi Allah bai gafarta ta to hakanan abu na gaba shine tuba daga zunubai ga wanda ya zunubi to shi ma wannan mutum ya gaggauta shi kaka ce tuba ɗinan bari nan sai sati mai zuwa ko sai ranar juma'a duk waɗannan aikace-aikace na alkhairi ne akwai waɗansu misalai da muka so mu ba da su wanda suke tasiri a cikin rayuwarmu ta yau da izinin Allah subhanahu wata'ala kuma wannan misalan za mu zo da su wani lokaci ba da daɗewa ba nan da izinin Allah saboda garaje ne yana daga cikin aikin shaidan kuma babban zunubi ne to ya kamata mu tsoratar da kawunanmu mu fito da shi sarari kowa ya ji irin nashi garajen mun kawo garaje guda goma sha biyu duk a cikin nassin hadisi suka zo da ayon alƙur'ani kila ma mu ƙara da wasu saboda kowa idan ya ji irin nashi garajen ya gane cewa tadin shaidan ne ya gane cewa yana cikin miyagun ɗabi'u ya gane cewa kuma yana cikin manya-manyan zunubai ya tuba ga Allah ya bari to muna fatan Allah subhanahu wataala ya raba mu da tada da ɗabi'a na garaje da gaggawa Allah subhanahu wataala ya azurta mu da bin abu sannu sannu da hangen nesa Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah muna roƙonka abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa kuma Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah muna roƙonka ka shirya mana ƴan matan mu Allah ka gita mana samarin mu ƙananan yaran mu Allah ka tarbiyantar mana da su ya Allah dattawan mu Allah ka musu albarka shugabannin mu Allah ka ja mu kurkudan su zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka hana su yin zalunci Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai abinda suka yi ne daidai Allah ka karba abinda suka yi kuskure Allah ka gafarta ya Allah zaɓuɓɓuka da ke fuskanto mu a wannan ƙasa Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi ya Allah matasanmu da maza da mata waɗanda ba su yi katin zaɓi wa Allah ka shirye su su je su yi wannan katin zaɓe ya Allah ka shirye matasanmu da mutanenmu maza da mata duk wanda ya kai shekara sha takwas bai je ya katin zaɓe ba Allah ka shirye shi ya je katin zaɓen nan Allah ka raba mu da dariyan maƙiya Allah ka raba mu da dariyan maƙiya Allah kada ka ɗora kafirai akan musulmi a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmin duniya ya Allah ka azurta maka yalwata mana ka raba mu da talauci Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik